وأشهد أن لا أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah ya sake tara mu don ci gaba da karatu a littafin mu na Nabiyur Rahama sallallahu alaihi wasallam littafin da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za mu tashi ne a yazzatu bani Qurayza ko satin da ya gabata mun ƙara shi istar yakin ahzab ga baki ɗayansa kuma mun ji darussan da ya kamata mu kawo mu koya a ciki kamar yadda malam ya kawo Allah ya saka masa alkhairi sai ya gaza tukunu qurayza malam ke cewa kamar yadda ya saba wa qad waqa'at hadhihi al-ghazwa ba'da ghazwat al-ahzab yace yakin banu kureza an yi shi ne bayan an gama yakin ahzab ana gama yakin ahzab aka zarce aka tafi yakin banu kureza yace banu kureza ihda qabal yahud fil madina su banu kureza din da ake fada yace ɗaya daga cikin kabilin yahudawa ne da suke zaune a garin madina kamar yadda malamai suka kawo ko malamin ya karantar da ma wannan littafi na shi mai albarka cewa zuwan manzon Allah Madina ya samu akwai Yahudawa kabilu kabilu kowanne ya ja daga ya zauna domin tun farko sun dauka cewa za a turo annabin karshen zamani a cikin su sai suka zauna a garin Madina wasu a Taifa wasu a Khaibara saboda an ce za zai rayuwa ne a wani gari mai yawan dabino kuma a lokacin da daga cikin garura masu dabino garin Madina da kuma Khaibara to su banu kureza ɗaya daga cikin kabilin yahudawa ne kamar yadda malam ya kawo ina fata an gane ya ce wa a shaddu ko yau shi wannan kamar ya haske idan mutum ko kuma sai kuma yana baka bashi ba da na sami hikin ya ce wa shaddu kufran kuma sun fi dukkan yahudawa tsantsar kafirci da kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa adawatu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma sun fi dukkan yahudawa tsantsar gaba da kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa li hadha jara alaihi ma lam yajri ala ikwanihim min qablihim shi yasa aka musu hukunci da ba a yi wa waɗansu yahudawa kafin su ba ba na hukuncin da manzon Allah ya musu ya fi na sauran yahudawa da suka warware alkawari bayan kafin su banu kureza ya ce amma sababuwa ko amma sababu katsulhun abin da ya dawo aka yaƙe su ya ce faruwa na ƙadihimul ahadin lari bai na hu wa bai da rasulullahi sallallahu alaihi sallam shi ne sun warware alkawari da ke tsakaninsu da manzan allah sallallahu alaihi sallam sun ci amanar manzan allah sun warware alkawarin da manzon Allah ya yi da su na cewa su zauna a tare da shi a garin Madina karkashin shi ne shugaban garin Madina da kewayensa sun ki shiga addininsa amma da sharɗin cewa za su zauna su gaba da yin addinin su kuma manzon Allah ba zai bar wani daga cikin kabilun Yahudawa ko Larabawa su kawo musu hari ba in har an kawo musu hari manzala zai ba da sojojinsa a je a kare su a taya su yaki shi ma in an kawo masa hari kamar haka su za su kare za su taya musulmin nan da suni yaki tare da wanda ya kawo masa hari mana za su zauna a garin madina lafiya kalau ana kula da su an kare su ana mutunta su akan wannan aka alƙawari da su da kuma sauran sharadai suka kuma yadda aka sa hannu ko to amma daga baya suka warware kamar da ɗabi'unsu yake ya ce sun warware alkawari da ke tsakanin su da manzan Allah bi ta hare da min huyayi bi ne aka ɗan za'ib banin nadir saboda ziga da roman baka da ɗaya daga cikin manyan shugabannin banin nadir su ma yahudawa ne wadda mun karanta su a tambaya yadda ya samu shugaban su banu kureza ya masa roman baka ya ziga shi ya loɓa shi ya rifta shi a cikin ya jawo a warware alƙawari tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ashaddil awqati harajan ala rasulillah sallallahu alaihi wasallama wa ala almuslimina kuma sun warware wannan alƙawarin ne a lokacin da ake tsananin lokacin da warware alkawarin ya fi kuntatawa manzan Allah da kuma musulmi gaba ɗayansu saboda an kawo manzan Allah faramaki har gida ga taron arna wajen mutum dubu goma sun iyo ganganku za su yaƙi garin madina su murƙushe musulunci da musulmi gaba ki ɗaya to haga a lokacin ne musulmi suke fi buƙatuwar a ba su goyon baya suke buƙatar a ba su haɗin kai a taimake su gurin yaƙar wa'ancan kafiran to amma ana cikin wannan yanayin su kuma suka warware alkawarinsu da manzon Allah suka ma ba da haɗin kai cewa za su ba da hanya su arnan su zage wata anguwarsu ta ƙauyensu su kawo wa musulmi da musulunci farmaki a garin madina ta baya kaga wannan shine ƙarshen cin amana da kuma ƙarshen nuna tozarci ga musulmi da musulunci kenan yace yawmun kanat jushul ahzab tuhathurul madina biyasar ta'ala mukatil ya ce a ranar da taron sulunduna ta arna wajen sojoji dubu goma sun kewaye garin madina kawai allah ya taimaki musulmi sun aiwatar da shawarar da ɗaya daga cikin sahabbai ya bayar ta a tona rami kan daƙin nan a kewaye garin madina da shi da wannan abin allah ya taimaki musulmi suka aka hana kafirin shigowa madina kai tsaye da labari ya sha bambam kenan ko yace wa qadal sala ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bada sahabihi li ma'rifati sihhati ma ila min naqdihim al-ahd manzon Allah ya tura wasu daga cikin sahabbansa da ya samu labarin cewa ai sun warware alƙawari sun hada kai da arna za su bar kofa a yaki manzon Allah su kuma suna can gurin tonan yaki abin nan ramunan na ahzab wanda muka karanta satin da ya gabata sai mazala ya kira waɗansu manyan sahabbansa manyan jarumai ya ce su je su garin banu ƙuriza su tabbatar wannan labarin da muke ji game da su gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne mana a je a nemo security report don kar a bar labarin ya shiga cikin talakawa sai su ƙara ruɗewa ko to haka sai aka ba da wannan da haka suka je suka masa bincike na ƙwaƙwaf ya ce limar fata ta ko fa akaddu lahu sai hata zalika suka tafi ɗauko rahoto da bincike kuma suka kawo labarin cewa lalle fa da gaske ne banu ƙureza sun warware alƙawari sun ci amanar manzon Allah kuma sun haɗa kai da waɗancan sojoji dubu goma za su ba su haɗin kai cewa za su kawo manzon Allah hari ta baya ta ƙeriyar anguwarsu ƙauyensu kaga bala'i guda biyu kenan to Allah ubangiji kiyaye yace falamma adan nabi sallallahu alaihi wasallama min gadatul ahzab to duk abin da ya faru dai mun karanta a kissar yakin ahzab ko sai Allah ubangiji kuma ya kawo rushewar wannan kulli na kafirai Allah ba musulmi sun nasara ya tarwada hadin kan kafirai suka koma gidansu to bayan an gama yakin ahzab yanzu ya tabbata cewa qurayshawa sun koma kowa ya watse ya tabbata cewa yanzu babu kowa yakin ahzab ya kare manzon Allah ya dawo garin Madina sallallahu alaihi wasallam wada astilaha salahu ya ajiye kayan yakinsa rigar yaki takobinsa duk kayan yakinsa ya ajiye yace fajaahu jibril alaihi salam yuballighu bi kurji ila bani qurayza sai ga malaka jibril ya zo gidan manzon Allah yake ce masa ai Allah ya bada umarni a tafi maza aje a yaki bani qurayza a wata ruwayar aka ce malaka zo ce masa ku har kun cire sulkenku kun cire damarar yakinku malala ce mun cire domin shi an ce har ya shiga yayi wanka ma ya cire kayan yakin sa yace mu mala'iku ba mu cire namu kayan yakin ba da haka Allah ya ce a fita a tafi wani yakin sai ce to ina zamu yi inji manzala wani gu zamu je sai nuna masa anguwar banu kureza ce nan haka ma'ana ya nuna masa aje yaki ƙauyen banu kureza anguwar banu kureza da kuma haga dama ai manzon Allah ya san abin da suka masa na cin amana yana labarin su dama dole a musu hukunci saboda duk wanda ci amanar gwamnati tun daga wancan zamanin wata a wani abu na da Allah ya manzon Allah har zuwa yau har kuma gobe hukuncin su kwade ne shine kashe shi duk wanda ya ci amanar kasarsa hukuncin sa a ko ina ko ta kasa a duniya shine kisa ya ci amanar ƙasa ya ba da sirrin ƙasa a wata ƙasa ta abokan gaba to nan aka kama shi mai hukuncinsa kisa ne kuma ko ina haka ake a duniya har gobe har jibi har gata da aka sai ce masa Allah ya ce ko an ba da umarni mu fita zuwa banu qureza yace fi sahihaini an aisha radiyallahu ta'ala anha qalat ga hadisi ya inganta cikin sahih bukhari da muslim daga nana aisha Allah ƙara mata take cewa lamma raja annabi sallallahu alaihi wasallam min khandaq da manzon Allah ya dawo daga yakin khandaq wada as-silaha ya ajiye kayan yakinsa wagtasala yayi wanka atahu jibril alayhi salam sai ga malaika jibril ya zo wurin manzon Allah fa qala yace masa qad wada'tum as-silaha ku har kun tar damarku kun ajiye kayan yaki kuna ga an gama yaki kenan wallahi ma wada'nahu yace wallahi mu mala'iku ba mu ajiye kayan yaki mu ba ba mu tar damarar mu ba fakaruz ilayhim da aka ku fita fita ya manzon Allah zuwa wurin su qala sun ga ce fa ila aina ina zamu fita kuma wannan wuri wacce unguwa gun su waye ko qala ha huna sai ce nan haka zami wa ashara ila bani qurayza sai nuna unguwar bani qurayza ta nan zamu tafi Allah ya ce maza maza a fita aje a yaƙi su saboda sun bada abinda da a ce abinda suka kulla yayu to da bakin ciki mai yawa ba zai bar tarihin musulunci ina fata an gane yace fakar dan nabi sallallahu alaihi sai manzon Allah ya fita ya kama hanya zuwa banu qureza a wata ruwayar daban da ba anan ba sai ya fito ya ce wa sahabban sa domin zalaka ya bashi umarni a fita sai ya fito ya ce wa sahabbai kada ɗayan ku yi sallar la'asar har sai a banu qureza domin a lokacin kenan bayan azhar ne kafin la'asar mana a yi gaggawa yadda kake yanzu kawai ka tsaya sabo shi kawai ka fita sa kayan yakin ka in ma ka cire shi ka mai da shi ka daura kawai a fita yace kar ɗayan ku yi sallar la'asar har sai ya je banu qureza zaka sa kama hanya akan banu qureza yace wa sarar rasulullahi sallama wa ashabuhu ila banu qureza nan da nan sai manzo ya kama hanya da sahabbansa zuwa banu qureza wa qarraya ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu sai ya ba da tutar yaki kwamandin din yakin jagoran yakin wa aliyu bin abi talib ya bashi shine zama jagoran tafiya a kama hanya kaga a wata ruwayar da ke cewa kada ɗayan ku yi sallah har sai ya tala asar har sai ya je banu qureza sabi su kama hanya cikin azama suna tafiya kafin su je unguwar ko ƙauyen bunu ƙureza sai latar kuma ta yi ya suka rabu kashi biyu wasu suka ce to a lokacin sallah ya yi sai mu sauƙa mai sallah wasu suka ce a ai manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam kada ɗayan mu yi sallah har sai ya je unguwar ko garin bunu ƙureza su kuma suka ce sauran a ba ku gane ba ne ai ba yana nufin in lokaci kar mu tsaya kan hanya ba ana nufin kar mu tsaya mi sallah a Madina mu kamo hanya amma in har lokacin sallah ya kai to ai kuma zalla ya karantar da mu cewa mu tsaya mi sallah na ba ta gane so daga nan dai aka samu bambancin fahimta kowa da abin da ya fahimta da haka wanda ya fahimci cewa manzalla yana nufin kar a tsaya ne har sai an je banu kureza ko da lokacin sallah zai fita sai suka wuce kayan su su kuma suka ce a mu za mu tsaya mai sallah ko mu tafi nukureza suka sauka suka yi sallah kuma suka ci gabar tafiya da manzon Allah ya zo suka bashi labari bai aibata kowa a cikin su ba domin kowanne a cikin su yayi amfani ne da fahimtarsa a bisa kuma abin da ya fahimta na umarnin manzon Allah ba ra'ayin sa ya tawo ba yake to istihadi ina fata an gane ya tabbatar da kowa akan daidai yake saboda harka ta tsaro kamar da muka faɗa satin da ya gabata muka bayani in kana aikin tsaro to aka baka umarni cewa ka zo ka tsare guri kaza na mutane ko dukiyoyinsu lokacin sallah kuma ya kai ba mai canjar ka ba daidai bane ka tashi ka bar gurin ka je ka ce za ka yi sallah na fata an gane saboda ran mutanen yana da muhimmanci a gun Allah na fata an gane to daga zama kana waye duk ka san ire-iren waɗannan kafin ka shiga jami'in tsaro saboda kar wani abu irin haka ya faru da kai wata ran ka je ka jawo kanka kuma abin da ba daidai ba yace sai kama hanya ya ba da tutar yaki ga Ali bin Abi Talib yace wastaklafa ala al-Madina ibn Ummi Maktum da zai bar garin Madina a ƙa'idar shari'a ba a tafiya a bar al'umma babu shugaba a cikin su manzo Allah baya yin haka ina fata an gane dole in za a haɗa mutane mazalata kada mutane su uku su kama hanyar bulaguro face sai sun naɗa ɗaya ya zama shugaba a cikinsu ku uku za ku tafi Kano tafiyar ku daya za ku tafi ina ne ku uku to ku sa ɗaya shine shugaban tafiyar ku haka shine sunnar manzon Allah shi zai ba ku umarni shi zai ce muku in za ku yi abu ku ce me ya kamata a yi shugaba sai ce to a yi kaza wannan shine sunnar manzon Allah da haka da zai bar Madina ya fita sai ya bar rukun gari a hannun Ibn Ummi Maktum sahabi ne mai daraja da mun faɗi tarihin sa ranan nan ko cewa makaho ne ya zo wurin manzon Allah ta ya manzon Allah ni makaho ne ba ɗan jagora gidana kuma na nesa daga masallaci madina ga ya sababbin unguwanni a lokacin akwai kwazazzabo tudu da gangare da duwatsu ga macizai ga kunami to na iya sallata a gida manzan Allah Allah ce ba komai ka je ka sallah har ya kama hanya ya tafi sai ce zo in an yi kiran sallah a masallaci kana jiyowa yace ina ji ce to labudda sai ka zo ka sallah a masallaci dan an nuna mana muhimmancin sallar jami'i ko to da aka bashi rukon gari shine shugaba kafin manzon Allah ya dawo da aka yake cewa wani mai hikima yake cewa ai mutane ba sa cin nasara zanto lafiya kalau idan babu shugabanci ko a zauna haka kai babu shugabanci to ba a zama ba a ci gaba a duniya kwata kwata ko a mema dole idan akwai shugabanci ya fi tsari ya fi tafiya la dole in wani abu ya faru akwai shugaba mai tarewa ya ce kaza za a yi kar a yi kaza ya hango abu kaza a toshe kai talaka babba kama sani ba amma zama babu shugabanci wannan ba layin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane yace radiyallahu ta'ala anhu wa hasara banu qurayza khamsan wa sinna laylan yaje ya kewaye garin banu qurayza har tsawon kwana 25 Allah ya kai musu harin yaƙi to dama ɗabi'ar yahuda kamar da Allah ya bada labarinsu ne da siffofinsu yake cewa la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin amin wara'i judu ba za su fitowa ba yahudi ya yaƙi da musulmi gaba da gaba ba ba yayi su yaƙi musulmi sun san musulmi ne na gaske na Allah ba shirme ba su fito ai gaba da gaba ba yahudi ba zai iya ba duk ƙarfin makamansa ba zai iya ba kuma sun suka yi kasarsu saboda mutane ne masu tsokana masu fitina to sai sun ganuwa sun kewaye garuruwansu ta yadda in za ka fita an sani in za ka shiga ma an sani haka suke rayuwarsu saboda suna tsoron mutuwa suna kwaɗayin rayuwa kuma ga su da fitina da tsokana haka ya bala'in ya yi wa kenan to sai garuruwansu tun a lokacin ma yana kewaye sun yi ganuwa akwai ƙofar shiga da ƙofar fita kuma ana rufe ƙofar daga sun ji labarin ga manzan Allah na zuwa da sahabbansa sai suka shiga cikin gida kowa aka rufe kofar garin gaba ita ko ina ba shi gaba fita kenan hanzala kuma da zo sai sansi na kofar garin nasu ya kewaye girin ta yadda ba zai wani ciki fito ba ga manzan Allah da sahabbansa sun kewaye garin su ya zauna har tsawon kwana 25 ta kwana 25 kuwa mutum ba zai fito ba ai ba ƙararren wasu ba ba na fata an gane a ce ba zai a fita ba fita ba shiga kwana 25 ai ba karamin aiki wani ko to mu yanzu a Najeriya ba za na tuba ko awa daya ka takara fita an shiga musiba awa daya a ce gari ya waye ko kar kowa ya fita sai sha daya to an shiga musiba barantana kuma ce wuni daya domin rayuwar ma dama uciyomin ake sai an fita dan same za a ci a wunin yau in an samu ne din an da gida to alhamdulillah ba maganar fa na gobe galibin rayuwar mu fa tukun shagon kuma ƙara fita aje a nema muna roƙon Allah yayi mana tsanani ya kawo mana cigaban arziki da kuma abin nan daukewar yunwa Allah ubangije mana akwarin isassa hmm. da aka je kewaye garin su har kwana 25 walam mashada alaihimul hisar da suka cewa an kewaye su ba shiga ba fita abin ya ishe su ya yi tsanani ko mazala baya nufin ya dawo ya bar su sun tabbatar cewa mazala ba zai koma ba kuma haka su za ka musu abinci daga madina za ka musu komai su ci gaba da rayuwarsu amma su da suke cikin gida fa in mai ka ajiye ma cinyewa ke kullum zai kare domin yanzu ba a ƙara wani na fata kuna ganewa to haka an shiga masifa kenan suka ga bala'in ya musu yawa ya ci arda alaihim ko ra'isuhum kabin asad talata kisalin da bala'in ya yi wasu ga cewa an killace su tsawon kwana 25 lockdown sai shugabansu ya tara su ya ce musu ga shawara guda uku a cikin ukun nan ku zaɓi ɗaya wanne ya kamata ne ya ce abu na farko in ma an yi sallimu wa ya da kuluma muhammadin sai dinihi ko dai gaba ɗaya mu yi saranda mu shiga musulunci mu je gaban manzo Allah mu tuba mu shiga addinin sa mu bi shi to na san tabbas din muka shiga addinin sa duk laifin da muka yi da babu haka shikenan lafiya kalau kenan ɗaya kenan yace wa imma an yaqtulu zararihim ko kuma yace musu mu je mu kashe duk ƴaƴan mu da matan mu da kanmu ko eh bala'i kenan ai ayin bala'i aka tafi kaza ka sai idan duka yayi yawa na ka ake kare ba haka bane yace kowa ya je kashe zuri'arsa da hannunsa ya fito da takobinsa tsirara da jini a jikinsa kawai mu afka musulmi ko mu ci nasara ko kuma su kashe mu sun dama ka kashe kowanka a ga gurgurar shawara kenan saboda wai abin da suke tunani in aka ci su a yaƙi ai za a kame 'ya'yan nasu da matansu a matsayin ne bayi su kuma sun san cewa duk za a kashe su duk wanda baligi ne sun san kai ne za a yi shi ne hukuncinsu da aka yi to don haka kowa da kansa ya je kashe matansa da 'ya'yansa ya kama hanya ya fito mu je mu afkani an akirihim ko dai su kashe zuri'ar su gaba daya su fito su fuskanci musulmi gaba daya a yi yaƙi ko su nasara ko a kashe su ya ce abu na uku wa imma an yi hajimu ala muhammadin wa a sahabihe musaftin ko kuma ku bari sai ranar asabar kawai sai mu je mai kukan kura gaba ɗaya mu auka musu mu buɗe gari mu fita gaba ɗaya ko mu yi ci nasara ko su kashe su ya ce domin su a ƙidar yahudawa kisara a kan hisarar asabar wani daraja ne mai ƙima a gunsu saboda shi ba yahude yana girmama asabar ne shi kuma nasara yana girmama ladi shi kuma musulmi fa mai allah za'a mana juma'a kisa mazala yake cewa su dukkan waɗannan yahudawa da nasara sun riga mu zuwa amma kuma mu sai Allah ya zaɓa ranar da ta riga tasu domin sai an yi juma'a tukun za a yi asabar a iladi na ba san gane haka mu ne na ƙarshe a zuwa a cikin al'ummu na duniya amma sai Allah za'a mana juma'a dole sai an yi juma'a tukun na a zo a yi asabar tukun na a zo a iladi kenan mu ne na ƙarshe a zuwa kuma mu ne na farko a cikin daraja hagu na nuna muka darajar ranar juma'a da mahimmancinta ha kuma shekarun baya duka iyaye kowa ya tashi a gidansu yana jin kimar juma'a a zuciyarsa domin ranar za ka ga tun da safe kowa ya shishirya za a yi wanka za a yi kaza kai ma za ta maka ka je ka yi wanki ran alhamis ko domin Allah ma taimake mu dama firamare mu islamiyya ce ranar asabar ake fara karatu ranar laraba an gama karatu da haka alhamis ba karatu juma ba karatu kuma har yanzu haka take ko Allah kara mata daraja a gaba wurin mu da wani arnanci za ba haka muka tashi Allah ya taimake mu mun gode mun gode mun gode saboda juma sai ka je kai wancin ka asabar sai ka ga safa a cito kowa zai wanka ya sa sabon kaya ko ba gaba ne za ta sallar juma'a lokacin duk garin musallaci kwa ɗaya da juma'a yawan ta musallacin juma'a an gama ta to a tafi ziyara gidan babu wanci babu wanci kakawa ne duk an koya maka mai muhimmancin juma'a sai ka tahi da kaunar juma'a da jin mai girma ce a zuciyarka tun kana yaro ba kuma karatu aka ma ba a lokacin aiki aka maka practical haka ne to amma kuma yanzu an shigo wani zamanin da nan da shekara goma in ba a canza ba duk ɗan da ya tashi ba zai samu muhimmancin juma'a ba shi kuma kusan me yasa makarantun firamare wuni ake yi kuma saboda tsabar lalacewa da rashin hangen nesa ba su gano sun kashe kansu da al'ummarsu ba har ran juma'ar masu na wuni yaro yana makaranta har ran juma'a har ran juma'a din ma sai karfe biyar zai da gida haka ba zai tafi sallar juma'a ba sai bai damu da ita ba ba zai wankan juma'a ba za ka gano babba saurayi amma bai damu yi wanka ran juma'a da masallaci ba saboda ya ta tun yana karami bai san muhimmancin juma'a ba kaga wannan shari ne ai ba bai hude bane kama kai ka kanka bai hudan ma ce a duk aikin gwamnati sha daya tashi ko sha biyu saboda juma'ar ya ce a kai musulmi ne ya ce shot da ya ce mata a juma'a a tashi da wuri don ka je ka shirya ka yawan ka ta masallaci amma don me za ka zo garin musulmi ƙasar musulmi za ka gamar jihar yobe a hukumar tafi a jihar yobe we are 99.9% musulunci a jihar yobe saboda babu wani mataki ko kwaya ɗaya da ake da hinin siyasa wanda ba musulmi ba ne a kai mai tsara kuma ce majority to me yasa zaka zo garin musulmi kasar musulmi a bude private makaranta kuma a zo ba a san muhimmancin juma'a ba ai ilimi da ake koya makaranta ba tsantsar ilimi ake bukata ba ana hadawa da tarbiya da ilimi idan ka samu logo na digiri zaka dace maka digiri so character Allah ne shine logon sa ai ai ka je kai digiri ne dan ka koyi dabi'u kuma ka koyi me ilimi ka koyi abu biyu a lokaci daya ke sa a shekarun ba duk wanda ya digiri din zaka samu ya san me yake yi saboda ya ɗeba abubuwa da yawa amma yanzu ba ɗan ragabza shi kansa bai san kanshi ba ya digirin ma ya gama ba abin da ya sani barantana san mai zuwa al'ummarsa hadafinsa kawai samu aiki ya saci kudin mutane shi ne babban burinsa kawai haka ne babban burinsa da baki na wani ce gam ya ce so yake a ɗauke shi aiki ya kashe ofis a canza masa wani ofis ya kashe har jaddadawa yake ya kashe yake ce wallah da baki da baki nake rade shi ya ce ya kashe kuma haka ake a Najeriya ai idan mutum ya kashe wani guri sata aka am aka mai mai sata ne an mataran fa shine kawai hukuncin su ya ci gaba da abin da yake Allah ka gyara mana Najeriya ai ba kora bane hukuncin su a tatsa duk abin da ya mallaka sannan a nuna shi a duniya a tsine mar albarka duk kasbika din sa ai rubucin din sa sannan kuma a haka ake a duk duniya yasa ka zama lafiya kalau amma banda Najeriya Allah ubangiji ya kawo mana dauki kuma zai kawo Allah ya yi saboda su suna suna nuna ne muhimmancin asabar a gurin su Yahudawa ne ke sa shi ba Yahude asabar ne baya yin aiki kawai ran asabar kawai a gurin bautarsa kuma haka shi baya tallama addininsa shi kuma nasara sai ran ladi zai yi wanka ya tafi ta kida a danse a tashi eh haka su ku hina dininsa Allah shirye da mu amma mu musulmi ranar juma'a ce Allah ce duk wanda yayi wanka ranar juma'a ya taho a lokaci karo na farko ya zo san ko zo masallaci ya zauna bai lagau bai bai surutu ba bai ba wani abu ba wani shira ba ta so ba aka yi kudu ba aka gama aka gama sallah yana nan a masallaci za a bashi ladan kamar ya yanka raƙumi ya sarkar da namansa ka duba wani bonanza na manzan Allah ba haka yanzu waya zai iya sirra kumi su da karba su da yawa cikin mutane yanzu raƙumi ɗaya ina ga yahuwa akwai wanda ya fi miliyan ɗaya fara raƙumi ba ya fi miliyan ɗaya raƙumi to a ce yanzu za ka iya dissati ka sarkar miliyan ɗaya ba ƙarama ai ba ƙaramin daraja ba ne to ga himin Allah ya baka wani surru wata gara ba ta manzan Allah kawai ka yi wanka kamar irin ƙarfe goma sha ɗaya ka zo masallaci ka yi zaman ka kar ka yi hira kar ka yi surutu azkar karatun qur'ani azkar karatun qur'ani istighfari salatin annabi har liman yazo yayi hudubarsa kar ka yi wani abin da shari'a ba ta so har a idar da sallah kana nan to ka samu wannan ladan insha Allah wanda yazo a lokacin bayan na farko shi kuma zai samu kamar ya sadaka da saniya ka yanka saniya ka sadakar da namanta ana tafiya ana rage abun wanda zo karo na uku kamar ya sadaka da karamar dabba rago kowaye kowaye har a zo kamar sadaka da kaza har a zo kamar sadaka da kwan kaza har a zo kamar shi ya zo masallaci dai bai samu nan bonus din ba saboda limai in ya riga ya fito to wannan garabata ta kare sai dai ka samu ladan sauraron hudubarka da kuma sauran abin da ya sauka ba ya kamata a ce duk mun san wannan ko muna dabbakawa a sati dai so ɗaya duk abin da kake yi ya kamata ka bar shi karfe dai sha biyu a ce kana masallaci kafin dai liman ya zo ka yi ƙoƙari ka saba kanka ka zo ka zauna kar ka yi surutu kar ka yi hira kuskure ne ba ɗan ƙanƙare masu koma gansu a gefen masallaci sun zo masallacin ne fa kai zauna a wasu inuwowi suna ta hira suna har ashi liman ya gama hudu ba sai an yi kabar su taso su ga sun wannan sun yi asara dan ya tabbata hadisi cewa idan ana hudu ba so ake kowa ya shiru idan aka yi shirin nan sai ka ji wani yana yin surutu kai wai za ka marna sai saka ce masa ishuru to kai din ma kai lagau da ka ce mar ishuru to kai lagau sai da kamar ishara ba a so kai magana dan an ce mala'iku suna zuwa duk kofofin masallaci su tsaya da fayil ɗinsu da rijistar su na ba ta an gane yawwa karfe 11 ta ai baba ali ne ya shigo ladan raƙumi ko insha Allah eh ya rubuta ai waye na biyu ai malam jaji ne yazo shi ma rubuta kowa ana rubuta daga liman yazo sai su nade takaddun su su ma su zauna suna za su saurari kudibar liman so ko ka shigo bayan zuwa liman baga cikin wannan fayil din baka da bonan zakai kuma yanzu to har ya kamata ka ribaci wannan shekarun mu ne wala ne gaba daya duniyar ba addu daga ba ɗaya nawa ne dama kayi shekara ashirin a kusan shirme ko ba shi ba ne to kuma ɗan kaɗan taho ɗin ya kamata ka yi ƙoƙarin tara kanka wasu abubuwa masu alkari insha Allah Allah ba mu ikon yin haka ya ce wa in ma an yi ja'ako an yi hajjamu ala muhammadin wa sahabi yamma sabtin li'annahum qad amanu an yuqatiluhum fihi yace ko kuma abu na uku ko su tare su yi kukan kura ranar asabar kawai su afko annabi muhammad da sahabbansa ayi ta takari domin su sun yi imani cewa yin yaƙi a ranar akwai nasara ko kuma an kashe su a ranar akwai shahada haka mun zalla karantar da mu cewa duk wanda ya rasu a ranar juma'a ran juma'a daga fitowar rana alfijir in ya fito har zuwa faduwar rana duk wanda ya rasu in dai musulmi ne to babu azabar kabari ko kuma wanda ya rasu a daren juma'a yanzu yau da muke yanzu yanzu yau yau dinan yaushe ne to ha gaba talata bane yanzu domin an gama talata yanzu daren laraba ne to kamar a ce yau dinnan alhamis daren alhamis din ne gobe la juma'a ko to wanda ya rasu da daddare daga magariba zuwa fitowar alfijir in ya rasu na ranar alhamis da wayewa garin juma'a kenan to shi ma samu wannan shahada ya samu wannan bonanzar saboda hagunan musulunci ne kawo wa al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah samu dace ya ce fa ba alaihi an yujibuhu ila wahidin minhunna sai suka ci karban duk abin da ya kawo su uku shugaba a matsayin shugaba fa ka san bai hude fa bala'i so sai kuwa suka ci karban kodewa suka ce su bala su kodewa to ba za ku mutu kuke so mi ko ba shi bane suka ce su dai a tsaya a gani to ka gani arsala ilaihi wasallama abalu baba bin mandar ko bin abdul manzir radiyallahu ta'ala anhu shine talabuhu yastashirunahu sai Allah ya tura musu ya aika musu Abu Lubaba wani sahabi ne mai daraja bin Abdul Manzir sunan sa kenan da sunan mahaifinsa Allah kara masa yarda shine talabuhu yastashiruhu da suka ce manzo Allah to ya turo musu Abu Lubaba mana za su shawara da Abu Lubaba domin Abu Lubaba kafin zuwan musulunci suna da alaka da mutanen Banu Qurayza akwai abokantaka akwai kasuwanci akwai dai alaka sosai shi mutumin su ne su ma mutanen sa ne sai suka ce to a ba su Abu Lubaba Abu Lubaba za su nemi shawara me ya kamata su yi saboda ga shugaban su ya ka musu abubuwa guda uku yace su ai dauki daya sun ki daukan ko daya ciki sai Abu Lubaba ya je shi sallallahu radiyallahu anhu ko wa qalu ce ina ne falamma ra'awhu qaddamu fi wajhihi yabkuna da suka hango shi ya taho zai zo garin su da umarnin manzon Allah sai suka tsaya suka taro shi suna ta kuka saboda sun ga mutuwa aiko an hana su fita ba yahude mutum ne mai mugun neman kuɗi a duniya zuwa gona zuwa kamfani zuwa kaza kaza kaza dai babu kwana 25 ya fi kowa bala'i da neman kuɗi da kaza a duniya so babu wannan sannan kuma ya tabbata tufai yanzu fa mutuwa ce lama halata sai zaka iyo kan abu lubaba sana ta kuka gaba ɗayansu ko wa qalu suka ce ya abalu baba ya kai abu lubaba kai fatara lana annan dila ala kuma muhammadin yanzu ne kace gani idan muka ce mu zabi cewa manzon Allah ya mana hukunci da kansa ko me ya kamata mu yi shi hukuncin nahi menene hukuncin manzon Allah ne ma wai suka tambayar Abu Lubaba na fata an gane to kaga shi kuma da yake abokin su ne da sun yi ta alaka kafin zuwan musulunci wannan sanayyar da zaman taron na fata an gane sai tausayi ya kama shi harere bilin wani secret din da bai kamata ya bada ba wai hukuncin manzon Allah nan menene hukuncin manzon Allah ne da zamu cin ko mu karba ala sai ce na'am ya ce wa sharila halƙihi ya ƙulu inna huzzaba sai ce musu a'afa hukuncin manzan Allah fa shi mai faɗa musu amma da masu kacce akwai kalamun ishara aiko yanzu mutum ko mun gwaron tashi don gama sa haka kawai ya san da kake ne in kuma ta waito ga daga ta masa koma ko yana ɗaya kace mara to haka da wannan magana ce kalamul ishara kenan to haka yi musu ce hukuncin manzon Allah to mana duk kashe ku za a yi saboda sun ci amana ne ai na ba ta an gane to eh to ai Allah ba sai da zai musulunci ba ai sai Allah ya zabe ka zai baka kisa kullun kana godiyo Allah da ya yoka musulmi ba wayanka ba ba dabararka ba san ka Allah yake yi da rahama yace to yana ko ina nake yace thumma alima min ko menene min min faurihi annahu qad khana Allah wa rasuluhu yace yana faɗa musu wannan abin suka tambaye shi wai menene hukuncin manzon Allah ne da kuma mu zaba mu je mu yi mu ci amana hukuncin sa ne ko me kaga ya kamata mu yi hukuncin sa din menene sai musu haka ma'ana kisa ne yace yana yin hakan sai gane cewa ya ci amanar Allah ya ci amanar manzon Allah saboda dan me zai faɗi sirrin manzon Allah a gurin su asirin yaki ne ko asirin gwamnati ne ko kuma shi an turo shi a matsayin amini ne mazala ya yi darki ce je yi aikin da ya kamata kuma haga ya fatar da wani sikira ɗin da bai kamata ya faɗa ba ya ce daga nan sai gane cewa ya ha'inci Allah da manzansa fama da ala wajehi daga nan kawai sai juya bai dawo wurin manzan Allah ba sai tafi masallacin manzala can garin madina ya je ya samu wata fila kamar haka ta masallacin manzala sai ya samu igiya ya ɗaure kansa a filar ya ce shi ba zai kunta kansa a nan ba har sai in manzan Allah ya zo ya kunce shi shi ne alamun Allah ya yafe masa domin ya san bai kyauta ba kaga imanin sahabi ke kaga imanin sahabi ke a lokacin fa inda ta aka yi hukuncinsa shi ne a kashe shi zai karɓa ya yadda saboda shi Allah yake nema da lahira ba zaman duniya ba in mutanenmu ne tun da bai magana ba wani matawili zai ce to ai ai baka musu magana ba ai kawai ka musu ai ai wani ma bai gane ba kawai dan ga ga maka dinsu abubuwa kawai sai tafiyar sa kawai shike to duk wanda ya haƙi maka ya baka amana idan ka ci amanar sa to kai ha'inci kuma ka zama siffar munafikai yasa manzo Allah ke cewa daga cikin alamar munafiki shine idza hadasa kazaba in zai la zai zai magana zai yi ƙarya wa idza wa'ada akhlafa in yi alkawari zai karya wa iza tumina kuma khana in aka yadda da shi aka ba shi amana sai ya yi ha'inci sai ya ci amana yasa duk wanda ya amince maka ya baka amanar wani abu ko menene to haramun ne ka bari wani ya san abin in magana ce ma ya gaya mace wani fa amana nake gaya ma to haram ne ka gaya kowa sai dai in lokacin da bayyana ta ba matsala ba ne a gare shi misali ya rasu ma tsawon shekaru kuma abin alheri ne ba sharri ba ne ko za ka yi fada mai wa don a mutane karatu ko don a karantar da su ko don su fahimci wani abu na rayu amma duk wanda kuna magana da shi kira ka kuna magana ku biyu sai wani na uku ya zo sai ka ga ya shuga bar maganar to ka gane cewa wannan abin da yake faɗa ma amana ce haramun ne ka gaya wani dama mutanen mai yanzu su da yake yan tsurku ne ma sai ce maka to abin fa surufu ne fa amana fa aka banfa kai ma zan baka amana a tsara ƙarya wuce shi shi ma yaji ba wani amana saka zaka fa tashi daga la'asariya duk labari suka gani bari yanzu ga wannan tsarkun duniyar wani ma rubuta zai a facebook ya sake shi kawai shikenan bala'i ya cin mutane Allah ka tsare imani ita sai ta masallaci ya daure kansa ya ce ba zai kunce ba har sai in Allah yau manzo Allah wahayi cewa Allah ya yafe mar kuma manzala da zo da kansa ya kunce shi da labari ya zo manzala cewa abul ba bai dawo ba har yanzu aka ce ai ga abin da ya faru sai kash dama ya dawo ya gaya min da sai in yafe mata roƙa masa Allah mar rahama me zai tafi ji dora kanshi kuma kama tun da ya riga ya haka yanzu shikenan kuma sai mun jira kuma wahayin ubangiji amma da guna ya zo ai za a yafe masa saboda nabiyur rahama ne ina fata an gane annabin rahama ne shi eh suka ce afuun anil zallati hatta ka annahu sawa'un alaihi man yu'ihi wa man ya'si shi manzo Allah mai yin afuwa ne ga wanda ya munana masa wanda ya masa kuskure wanda ya masa abin da ba daidai ba sai manzo Allah ya fi masa mar afuwa ya manta abin ma yace har aka saka ga an waye gari da wanda ya taba mar kuskure da wanda bai taba masa ba ka kasa ma gane wa ya fi so a cikin su biyu mana duk da yake daukan musulmi dan ka masa wani abu kalogunsa zai ce babu komai an yafe maka saboda nabiyur rahman saboda haka Allah ya siffanta ya cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittu harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ya fi kaunarka sama da yadda mamarka take kaunarka yana kaunar mumini sama da yadda uwa take kaunar dan jaririnta Allah yake na kaunar mumini sama da haka da haka ne ga tarihin sama shi biya bai aji kuɗi ba domin ya samu ko mai samu an yi yaƙi an samu muka za an raba an bashi nashi ya fi yawa gaba ɗaya ɗauki ba mutane don su amfana da shi ko ba tarawa yake ba shi ka zo ka ci kana jin waya barka a manzala ba yin haka ka zo ka ce manzala a bani ta a baka umar ya ce ya manzan Allah mutanen sun matsa maka kowa sai zo ka bashi kuma ka karantar da mu cewa roƙo haramun ne duk wanda yake roƙon tashin kiyama zai tashi nema ba fuska babu nama fuskar sa barangon yace eh gaskiya haka ne ya umar to amma kuma ni Allah ya hana ni rowa yasa duk wanda roƙin kuma sai na bashi sai dan bi roƙe ni ba na ba san gani shine zai karɓi bashi a gurin kai sai ba ni bashin miliyan 1 sai ba wani kyauta ko ya kashe masa wata wuta in ya samu miliyan 1 ko miliyan biyu sai ce ta yi karawa kai nawa muka ci da ga munan garo da mu ka kawai sai tafi maka saboda shi ya isa aiki kuma shi mai afuwa ne na fata an gane domin ya tabbata cewa zai kira wani daga cikin wasu daga cikin bayansa ya ce ga waɗannan fayil ɗin ka duba ka gani laifuffukan ka ne sai ya duba ya gani iya kallonsa zunubai ne ya ce ta ka buɗe ka karanta ya karanta ya ce aikinka ne wani hina shadar ko harana wannan abu tsanya ce kuma a wannan baka tsanya ce to a ta dan wani baka sata inda tsanya ce katta hakan wani babu leda to tana cin tana kula riga ai yace duk aikin ka ne ta ubangiji nayi kana ganin cewa malakuna sun ma ƙari ce wallahi manzo ya ubangiji ba su ƙara min komai ba dillafi na ne ce to duk kai kai sai Allah ni nayi to me yasa kai ko a ga dan adam mere ce dan ai ba da ba da uzuri ya Allah shedan ne ko a to me zaka ce kuma te lafi min aka bai me yake cewa to wallahi shedan ne ka taba ganin shedan din ya taba rike ka ya fito ta ka je kai amma me zaka ce dan kadan kubuta wallahi sharin shedan ne kai Allah ta to yadda kai a duniya ban tona ma asiri kowa ya sani ba yanzu ma na yafe ma akwai su a cikin bayan Allah amma in ka tafi lahira da haƙƙin mutum ko nera ce ka shiga uku mazala ke cewa kun sun waye matsiyaci hadisun mufulis kenan a ta durunan mazal mufulis kun sun waye matsiyaci sabai suka ce eh matsiyaci mu duk a gurin mu shine wanda ba shi da kadara ba shi da farin kuɗi ko ba shi bane ba shi da kama siyar ko ba shi da ko sisi ba shi da nambobi a waya ba shi da farin kuɗi a aljihu ko ba shi da kadara wannan haka shine matsiyaci a zahiri zala ce a wannan ba shi bane matsiyaci matsiyaci talaka shine zan tawaran tashin kiyama sallar sa mai kyau azumin sa mai kyau zakar sa mai kyau wani ma har yayi haccin haji komai sa lafiya kalau ya je gaban Allah mai rage mar shiga aljanna amma da ya je gaban Allah sai ka sama file din sa kuma bangare guda ya taba cin kudin wani bai biya ba ya taba zagin wani bai rafe mar ba ya ci mutuncin wani a guri kaza da masa kima wannan bai ji ya fi masa ba ya sa an kashe wani ya je an yi tsafi an cutar da wani ba suna yi ba to Allah ba zai yafe musu ba ba zai yafe maka ba domin ba haƙin Allah ba ne kuma shi Allah baya zalunci sai Allah shi ya san a iliminsa a hukuncinsa nawa ne in ka cuci kuɗin mutum dubu ɗari Allah ya san lada nawa shi ne balansin ɗin dubu ɗarin Najeriya sai ta ɗebo wannan ladan da ka tara kake tinƙaho da shi kwatankwaci kaza a bawa wane ka cuce shi dubu ɗarinsa a ɗebo lada kwatankwaci kaza zagin da kai wani a facebook da wane ne ka yada shi katamtancinsu a duniya akan aibata shi kuma akan ƙarya ko to Allah san nawa ne sallolinka na shekara nawa za a ɗiba sai a ɗiba sai a bashi duka sai a tabiyan mutane bashinsu na alakin da ya ci nasu sai a waye gari ga mutanen da ta ba su ƙare ba kuma ladansa ya ƙare shi gaba ɗaya to ai ba a gama ba su mutanen sa da zunubi to Allah shi ne ya san kudin wane da ka cuta dubu ɗari zunubi nawa shi ne daidai dubu ɗari sai a ɗauke ma zunubinsa a fayar ɗinsa dubu ɗari sai a labta wa shi wannan a ƙarshe sai amma ta ce a wallahi wutar jahannama to wani shi ne matsiyaci shi sa karka da ka mutu da haƙƙin kowa a kanka kana sane karka tushe kowa ba ɗan adam ba ko dabba ka tushe ta in dai kana sane amma abin da kai babu sani to wannan Allah zai yafe maka amma ka cuci mutum domin kitsin lahira shine ba a yafiya a lahira in aka busa kaho aka tashi ubangiji yake cewa daga an yi busa kaho ce fala an saba bainahum ana tashi a kiyama dangantaka ta yanke tsakanin mutane wannan babana ne wannan kawuna wannan dana duk ya yi kare hakan da a duniya za a zo da wani abu da ka za a ce an kama waninka kai wani kone dan amurka wani yaro a yayi wani laifi an kama shi za ka ce me faru ce ai kudin wani ya ci abincin wanda ya ci na dubu biyar da biya ba sai ka ce ku dakata ga dubu biyar ku sake shi ba na yi ba me yasa kai haka ka tausaya mar kai karamci kai mutunci shi kuma ka kira kamar da sai sai da daga nan ko to a lahira babu wannan babu tausayi a lahira kai din ba za ka tausayi ba ko babanka ne cuce ka ba ka yafe masa ba domin kai ma baka san makomar ka ba a yanzu yasa a lokacin ba mu ganar ai tausayi yasa karke da wallahi ka mutu da bashin kowa ko haƙin wani akan ka a iya sanin ka gaje kai nazari duk wanda yake da haƙi akan ka ka bashi manzalla ya kusa da suwa ya tara sahabbansa ya ce musu duk wanda ya san yana da wani abu da namar ko na karɓi kuɗinsa ko namar wani abu da bai ji daɗi ba to ya faɗa in yi ƙoƙari na biya shi haƙƙinsa kan mu tafi lahira manzan Allah fa wanda fala ce duk abun inda zai laifin ma an ya kai mana bare bai yi ba bai taɓa yi ba saboda me haka dan ya koya mana mu mabiyansa sabai suka yi shuru suka ce ta mazalla to mai mamu kamar ko wani sahabi ya fasaha ana ta masa okasha bin musul ya ce gani ya manzan Allah me ya faru okasha wata ran kana kan dabbarka za ka da kira kuminka ko dokinka ko alfadarinka da tsamangarka sai ta tsamangar ta yi tsawo to ta fi min a gadon bayana ko ci to masha Allah yanzu yaya ya ta ina so na rama ne tun da ka ce a rama hankalin sahabbai tashi ya rama a dashin manzan Allah ya zaje a duniya kamar su mutu ko ko yanzu da ake faɗan ya kaji a ranka kai manzan Allah fa sallallahu alaihi wasallama a yanzu ba maganar manzan Allah ba ko limamin ka ce wani zai daki zaka ce zaka yadda kana tsaye suka ce a rama a jikina aya mana ne sashi misali misali a ce su limamin masallacinka kowa hankalin sai tashi zalla ya ce to a ja dauko wannan tsabgar a dauko wannan bulalar da yake amfani da wurin dabbobin nashi a kawo ta aka kawo ta bismillah ita to ayyamin zalla lokacin baka da babu babu mayafinka ba mayafi ne aka aka fada ta ma'ana kawai fata ta ce tsuranta ba mayafi haka ka zana ne hankali kare tashi sahabbai suka shiga cikin tashin hankali shi akwai abin da yake nufi fasihin sahabi ne eh za ce to sai manzala cire mayafin da yake fatarsa ta gadon baya ta bayyana mai albarka hasken da ba taɓa ganin irinsa bakin ko ya ce sai zagaya ana jirin kowa rufe idansa ko a jihar da ya ina sai ya jefar shi ma jefar mayafinsa kawai sai rungume bayan manzan Allah ya ce aka yi ta ba manzan Allah ko ai ka ce duwan da fatarsa ta taɓa fatar ka in dai mumini ne ba shi ba jahannama tunin da zan samu dama ne hakan ba nawa ko okasha bin musul yana da tarihi mai yawa mun taɓa karanta tarihi zalin makamanta ba ko mazalla ba shi aljanna ma kyauta da aka ce mutum dubu saba'in za su shiga aljanna babu gisabi babu azaba ya ce ya mazalla kamun addu'a in shiga cikinsu shi okasha ɗin fa zana ce kana cikinsu a ga ɗajin da yake daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama so haga sai wannan dabarar amma dai almuhim abin da muke karantarwa shine manzan Allah ya kokarin ya bada haƙin wani akan sa to kuma kai waye zaka tafi lahira da haƙin wani kai tsammanin gamawa lafiya shi sa mutun ya kiyaye duk wanda yau da dake ta kai duk abin da kaga dama shi ya lamunce ma wallahi ƙarya yake ya ci amanarka ya ci amanarka ya mai da ke baka san ma me kake ba Allah tsare imanin saboda ka mutun ya kiyaye da aka ce ai da Abu Lubaba ya dawo ya faɗa min abin da yayi da na nema masa gafarar Allah da mun cigaba da abubuwan mu amma tun da ya tafi masallaci ya daure kansa ce sai Allah ya gafarta masa to za mu jira Allah ya kawo wahayi sai aka bar Abu Lubaba a yadda yake manzala kuma ya cigaba da abin da yake na wannan kokarin ya zata da Banu Qurayza ina fata an gane yace ina miki amma dala wajehi wa lam yarji ila rasul sallama hatta atal masjida wa rabata nafsuhu bi sariyatin fihi wa halafa alla ya hallahu illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin rantsuwa cewa ba wanda zai kunce shi daga wannan daurin da yi wa kansa a jikin amudin masallaci filan masallaci sai manzon Allah da hannunsa wa alla ya da kulal arda banu qureza kuma ce shi ba zai ƙara zuwa anguwar banu qureza ba har abada falamma balaga zalika sallama da labari zai manzala ga abin da manzan da abu lubaba yi ala sai ce da uhu to yi kiran ku rabu da shi tun da ya yi kansa haka amma da ya dawo gurinmu da mun roƙa masa Allah ya masa akwa kuma Allah zai karɓa mana ko ya ce hatta ya tuba Allah alaihi har sai Allah ya saukar da wahayi cewa ya yafe masa sun mata ba alaihi sannan daga baya Allah ya yi wahayi cewa Allah ya yafe mar wa hallahu rasulullah biyadi manzala ya da kansa ya kunce shi har yanzu akwai filar a masallacin manzan Allah ina ba ta gane ta abu lubaba a cikin rauda a sai maka amma ba sa bari kowa da kowa sani ba su nuna masu sai gata nan wannan bace ko kwanaki na goni daga cikin masu da'awar malinta na yi mamaki wallahi ya sa manzan Allah ya yi gaskiya ko daga cikin wanda za a fara sakawa a wutar tashin kiyama sai karin kumullu malami na addini wallahi aga ya dauki hoton kansa ana masa bidiyo a Madina fa a filin masallacin manzon Allah a waje ba a cikin masallaci ba tunda misali ai mun san gurin mun je mun gani ko alhamdulillah ba alfahari muke ba alhamdulillah alhamdulillah mun san gurin a filin masallaci fa a waje fa waɗannan filolin masu leman nan a jiki za ganta ko a abin nan a waya ana nunawa mai lema tana lankwashe din tana buɗa za ga da fanka irin mai ruwan nan a jiki tana waiwayawa irin ta ya tsaya fa ya ce wai wannan ce fila umudin da abu lubaba ya ɗaure kansa a hukunci shi kaga wannan wani irin bala'i ne kuma da sunan malamin addini kuma ya zaka je ya zan yadda a Madina ka dauki a hoto a masallacin manzon Allah har ka nuna duniya to ai kaga ka shiga masifa mai ai zaka je farashin da ka je har abada shi sa malami suke hana mutum daukar hoto ne je aikin haji ko umara kun gane saboda illar ce wata rana ko bayan shekara biyu ko ka kawai kana kunta dakin ka kana duba hoton naka ga wani hoto kace bari ne posting kaza ba na yi ba kai ga kwastin wani abu kana maka to shi kenan ka rusa duk aikin da kake domin kai dare ne ai dan a san ka je alaji da wani bai san alaji ba saboda baka sa hakuri ba me yasa baka sa hakuri ba haka ka bata aikin ka kenan wallahi sai yake fada abin sai da ina ji tsoro a raina wallahi ta uzu billahi Allah ka tsare imanin ba ta da alaka da kafafu wajen masallacin manzon Allah fa za ka neme ta ne a cikin rauda inda ake cewa rauda a yanzu domin shine asalin masallacin manzon Allah gunda za ga cikin rauda an yi wani kaman gurin mihrab din liman suka ce nan ne inda mazala ke tsayawa in zai limanci haka gaban a ne yake sujudu sama kai suka gina suka gine gurin dan kar maka zo ka tsaya da dai gunda mazala ke tsayawa kai suka mai da shi kamar wani abu ne ba sa ko bari mutum ya je kusa da ya tsama zaka kullun akwai askar a gurin to shi sai ke kire wannan abu kaga ne kuskure ne kuma da gangan fa yake dan ya shahara ko ran ta ya je aikin haji ko ya je umara kaga ya shiga masifa har ka tafi ajin hajji da mai daukan ka a talabijin tsabar kai kafa kwatsar ku a duniya to wani irin masifa ce wannan a da jakwai to ga mu nan za mu shiga masallacin annabi sallallahu alaihi daga fadar ma an san ba dan Allah kake yanzu hakin zuwa umara wani ma ba zai san kaje ka da ba saboda kwana sati biyu ne ko uku fa kuma inda ke wata ba gani ba kana garin gasho ko ba ka bane kowa dan mulafi a shi ko to dan me zaka nuna mutane kaje Allah ka tsare imanin yasa zaka ga ana cewa karke da ke dauke dauken hoto a wannan wuraren wani kuma abun bakin ciki ya shiga masallacin manzon Allah fa a shabbakin annabi fa ga yana dauka a talabi a wurin kabarin manzon Allah fa babu da dabi'a ce ai manzon abun wasa ne gunda manzon ubangiji ke cewa maganar kama in ka shiga gurin kai ta kasa kasa saboda ne manzon Allah ne fa a gaban ka a kwanci imam malik rahimallahu rahimallahu baya saka takalmi fa iya kewayen masallacin manzon Allah gaba ɗaya har ya gama rayuwarsa yace ya dai saka takalmi ga manzon Allah a kwance saboda girmama manzon Allah sai kuma ka je ka shiga zaka yi ziyarar kabari sai ga mutun ya sako yana sulfi ya nuno kansa da jishin kabarin to ga mu nan dai ya ku yan uwana ku samu addu'a yanzu muna wannan musiba ce Allah tsare imanin ashe dan wato din da kake sai ya gama da kai sai dai in ka dage da addu'o'i da kuma bin karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh an zo a tsaya a nan to babu le to sai a tashi sati gaba yanzu shi mutsanin insha Allah babu damuwa ko to kaga abun almuhimmi ne manzala nuna cewa da ya zo gurin sa to zai nuna masa gafarar Allah mutum da ya tafi da kansa kuma ga abin da ya alwashi ya rantsuwa to a bar shi har sai Allah ya yi wahayi a kunce shi kuma Allah ya yi wahayin cewa ya yashe masa har ya samu daraja kenan kuma za ta tafi da hannunsa mai albarka ya kunce maɗaurin a ga darza kan darza kenan sahabi ba ƙaramin mutum ba ne Allah ubangiji ya samu dace sai mu kwana a nan insha Allah ko haga yanda mun kwana a masallacin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam eh subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la